بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwadda wanda insha Allah za mu tashi kan kitabi na 32 wanda shine kitabul qiraat yace bismillahir rahmanir rahim kitabul qiraat wato littafin qiradi ko mudaraba wato bangaren da zai magana akan kasuwanci ko haɗin gwiwar kasuwanci da ake kira kirat alkirat ko kuma almudaraba mutanen mutanen hijaz ƙasar makka da madina da kewaye sun saba da kiran wannan tsari na kasuwanci da alkirat amma Iraq da wasu wurare da yawa su kuma suna kiransa da almudaraba amma dai abu ɗaya suke nufi kaman a ce alhubsu ko alhabs kamar da wasu ke cewa da kuma alwakf wato duka ma'anarsa dai dukiyar wakafi abinda aka ware shi don amfanin mutane fi sabilillah a matsayin sadakatun jariya to kitabi ne zai magana akan alkirat a takaice ma'anar kirada ko kirad ko madaraba shine wani ya baiwa wani jari ya juya ya juya kudin wato wanda ya iya kasuwanci ya karbi jari a wurin wanda yake da jari ya juya ribar da aka samu sai a raba bisa yarjejeniyar da aka yi kuma shari'a bata ƙayyade wato yadda za a raba ko yarjejeniyar ba illa dai kawai duk abin da suka cima yarjejeniya a kai kowa ya gamsu ya amince to wannan ya halatta a raba daidai ko na wannan ya fi na wannan ko ma ɗaya ya barwa ɗaya dukkanin riba da aka samu kowanne aka yi ja'izi ne babu laifi tare da sauran wasu sharuɗa kamar cewa ba za a ɗora wa mai juya dukiya hasara ba, cewa in an samu hasara da babu ganganci ko sakaci a ce zai biya ba, ba za a yi haka ba. Amma idan ya yi sakaci ko ganganci ko ya saba yarjejeniya, to wannan ana ɗora masa laifi kuma zai biya dukiyar da ya salwantar ta wannan dalili. to wannan dai shine a takaice wa ma'anar almudaraba ko kuma alkirat babu ma a fil kirat babi da zai magana kan abin da yazo game da kirada حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله وعبيد الله ابن عمر بن الخطاب fi jaishin ilal iraq malik ya samo daga zaidu dan aslam daga babansa aslam wanda wani babban tabi'i ne da yakan taya umar radiyallahu anhu kewaye gari don duba yadda yanayin gari yake a lokacin halifancinsa ya ce abdullahi da kuma ubaidullah 'ya'yan umar dan haddab sun fita fi jaishin cikin wani yaƙi ilal Iraq zuwa ƙasar Iraki. Abdullahi bin Umar wannan shine sahabin da ya shahara kowa ya san shi. Da akwai ƙaninsa Ubaidullah wanda shi bai nisan rayuwa kamar Abdullahi dan Umar ɗin ba. Zamanin halifanci Muawiya farko lokacin da aka ko in ce zamanin halifanci Ali bin Abi Talib sannan aka kashe shi a yakin Siffin. To su Abdullah da Ubaidullah ‘ya'yan Umar ɗan Khattab sun fita fi jaishin cikin wata runduna ta yaƙi ilal iraq zuwa ƙasar iraki falan ma kafala to lokacin da za su dawo ƙuful dawowa kenan lokacin da za su dawo marra ala abi musa al'ash'ari to sai suka biyo ta wajen abu musa al'ash'ari radiyallahu anhu wa huwa amirul basra kuma shi ne sarkin basra a lokacin shi sai na umar ya naɗa ya zama sarki a basra musan basra shi ne birni na biyu a shahara a ƙasar iraki daga kofa sai basra a lokacin bagdad ba a kafa ta ba ma ko kuma ba ta shahara ba to sai suka biyo ta wajensa farahaba bihima wa sahala sai maraba da zuwansu kuma ya sauƙaƙa wato ya ce musu marhaban bikuma e, wa ahalan wa sahalan kamar yadda suka saba faɗa e, ma'anan marhaban e, daga rahab ne kun zo wuri mai yalwa babu kunci yawa ahalan wa sahalan misali kamar kun zo cikin iyalanku ne kuma kun zo cikin wuri mai sauki to ma'ana dai ya karbe su hannu biyu biyu ya maraba da su ya sauƙaƙa al'amari wato al'amarinsu sun maƙala sannan sai ya ce lau aqdiru lakuma ala amrin kuma bihi lafa'altu yace da ina da iko wato akan wani al'amari to wanda zan amfane ku da shi to da nayi haka da ina da wani iko da nake da shi game da ku kan wani al'amari da zan amfanar da ku da wani al'amarin to da nayi wato da ana da wata dama da zan taimaka muku ku amfana a wannan tafiya taku to da nayi wato da ya nuna kwadaituwarsa ko kwadayinsa akan ya amfanar da su da wani abu sun makala sannan sai ya ce bala ya ce e aikuwa akwai hanyar da zan iya bi a amfanar da ku hahuna malun min malillah a nan akwai wata dukiya daga dukiyar Allah wato dukiyar baitul mali kenan akwai dukiya daga dukiyar Allah kaman kudin jizya ko haraj eh duk waɗannan wato ana kaiwa baitul mali musulunci to sarakuna da aka nada su wurare da yawa sukan aiko da dukiyoyin zuwa ga babban baitul mali da ke a Madina sai sai dai abinda aka ba su damar su sarrafa shi a can inda suke kamar zakka ko kuma fai'i wato ribar ganima ko humusin ganima shi din ma an umarce su su kai shi sai su kai shi sai sai akwai wata dukiya daga dukiyar Allah uridu ana ba'asa bihi ila amirul mu'minin wace nake son in aika da wannan dukiyar zuwa gurin sarkin muminai fa'uslifu kumahu fa'uslifu kumahu tana gani abinda zan shi ne zan ranta muku wannan dukiyar fatabta ani bihi mata min mata'il iraq zan ranta muku wannan kudi da za ku kai shi na baitul mali sai ku sayi kaya daga irin kayayyakin iraki da akan saya domin a kai shi madina a sayar sun mata biya anihi bil madina sannan in kunje sai ku sai da shi a madina fato addiya ne ra'asal mali ila amiril momini to sai ku mayar da yawa sai ku kai uwar kudin asalin kudin da aka ranta mu kudin sai ku miƙa wa sarkin mominai waya konin ribhu lakuma ribar kuma sai ta zama taku tunda dai da a tafi da kudin haka nan ba amfani to za a iya yi muku haka sai ya ga haka faƙala wajidna zalika sai suka ce mun so hakan kuwa fafa'ala sai ya yi hakan ya ɗauko kudin ya ba su suka yi sayayyar da suka yi wa kataba ila Umar ibn al-Khattabi an ya'khudha minhum al-mala sannan ya rubuta wasiƙa zuwa ga Umar ɗan Khattab cewa ya karɓi dukiyar a wurinsu. Falamma ƙadima ba a fa'urbiha, to lokacin da suka isa Madina sai suka sai da kaya kuma aka ba su riba, wato Allah ta'ala ya ba su sa'a suka ci riba sosai. Falamma dafa a zalika ila Umar, lokacin da suka mika wannan dukiya zuwa ga Umar. asalin kudin banda ribar kala sai umar ya ce a kullul jeshi aslafahu misla ma aslafa kuma shin dukan mutanen rundunar ne dukansu ya ba su rance kamar yadda ya ba ku rance kala la suka ce a'a mu kaɗai baiwa bai baiwa kowa ba faƙali umar min al-khattab Umar ɗan Khattab sai ya ce, Ibna Amirul Muminina fa aslafa kuma, saboda ku ‘ya'yaye ne guda biyu na sarkin muminai, yasa ya keɓe ku ya ba ku rance don ku samu wani abu. Addiyal malawar Bahuto, ku kawo asalin dukiyar da ribar duka, yauwa. Fama Abdullahi fasa kata, amma Abdullahi sai ya yi shuru wa amma ubaidullah shi kuma ubaidullah da yake bai kai yayan nasa kamewa ba da ladabi wato faƙala sai ya ce mayan bage laka ya amiral momini na haza bai kamata ba gare ka ya sarkin mominai kai mana haka bai kamata kai mana haka ba ya sarkin mominai launa ƙasa hazal malu au halaka da damin nahu yanzu fa da wannan dukiyar ta halaka ko ta tawaya da ta tauye ko ta halaka ai da dole mu za mu biya to tunda kuwa muka ɗauki kasadar kasadar asararta ko kuma raguwarta to ai da ya kamata tunda Allah ya sa ta tsira din mu mori ribar tunda alghunmu bil ghurm wai kamar haka ne abinda zaka dauki hasa wato dauki hasarar sa in ayi rashin sa'a to ayi sa'a sai ka samu ribar sa faqala umar umar bai gamsu da wannan hujja ko kuma wannan ra'ayi na ubaidillah sai ce addiyahu ya ce ku kawo ta dai dukiyar na ce muku masakata abdullah wa rajahu ubaidillah shi abdullah dai ya yi shuru ubaidillah kuma sai tanka masa kamar na farko faƙala rajulun min jula sai umara ya amiral mumini lauja altahu qiradan sai wani mutum daga abokan zama abokan zamar umar radiyallahu anhu sai ce ya sarkin mominai lauja altaho kiradan ina ganin da za ka mayar da wannan abin da aka yi din ya zama kirada ya zama kirada ya zama jari ne aka ba su suka juya don a raba riba tun da ana yin wannan kuma ita kirada dama ana yin ta tun kafin musulunci a jahiliya da musulunci ya zo sai aka tabbatar da ita aka ɗan gyaran da aka yi kamar al'amarin diya da ake biya dinari dubu ko a biya raƙuma ɗari dama ana yi yawa kamar wani abu da ake kira alƙasama a yi rantsuwa hamsin idan alamu masu ƙarfi sun nuna wato wanda ake tuhumarsa da kisa duk ana yin waɗannan a zamanin jahiliya kamar tsarin ɗaura aure bisa yardar wali da ba da sadaki da wasu abubuwa duka akwai su ana yi amma dai an ɗan gyare-gyare da musulunci ya zo to kirada na daga cikin abubuwan irin waɗanda saboda haka sanannen abu ne sai ce ai ina ganin da za ka mayar da wannan abu da suka yi a matsayin kirada waƙala umar sai Umar ya ce qad ja'altuhu qiradan to shikenan na mai da shi qirada shi dai bai yarda ya bar musu ribar gabaki ɗayanta ba saboda yana ganin gaskiya akwai shubha ko kuma akwai wani abu na san rai tunda dai yawa duk abin da aka yi a zahiri ba wani abu ne aka yi na laifi ba tunda ba rage dukiyar aka yi ba kuma ko ba su yi wannan ba za a taho da ita a dawo da ita haka nan yadda take ba tare da an ƙaru ba to shi ma abin nan abin musa abin da ya duba kenan to amma duk da haka dai tsantseni da kuma gudun shubha irin na Umar radiyallahu anhu ya sa ya tambaya ya ce to tunda dai ba a baiwa kowa daga cikin abokan tafiyar su ba a jihadin to kaga an yi wani abu na kara ko kuma dubayya akan cewa baban su halifa ne shi yasa abin bai masa daɗi ba ya zo gaba ɗaya kawai amma yadda dukiyar gaba ɗaya to amma da wannan ya bashi shawara sai ga eh ai koda shine zai iya ɗiban kuɗin ya bayar a irin wannan to fa akhadha umaru ra'sal mali wa nisfa ribhihi sai umar ya karbi uwar kuɗin da kuma rabin ribar da kuma rabin ribar aga aka ga kololuwar galibi abinda za a iya yi kenan idan madaraba ce ma in an yi keke da keke sosai a ce to wanda yayi aiki ya dauki rabin riba mai kuɗi ya ɗauki rabi bayan uwar kuɗi ta koma galibi ba a cika samun har mutum ya ce a bashi sama da rabi ba sai dai idan mutum ba mai samaha ba ne ko? yawwa to wa kaza abdullahi wa ubaidullahi ibn umar ibn al-khattab nisfa ribhi al-mal to abdullahi da ubaidullahi kaninsa ayan umar dan khattab sai su dauki rabin sai suka dauki rabin wannan riba riba ta dukiya suka mai da uwar kuɗi sannan rabin riba suka bayar baitulmali sannan aka ba su rabi. Abin da ya sa Imam Malik ya kawo wannan kissa shi ne cewa sahabbai dama sun san akwai ana kirada kuma sun gudanar da ita kuma wannan ɗin ma shi yasa Umar radiyallahu anhu ya karɓi wannan shawara a matsayin mafita daga wannan shubha kenan kirada abu ne tabbatacce a ba wani mutum jari ya gudanar da kasuwancin da ya halatta ‘yan uwar kuɗi ta dawo a raba riba a bisa yadda aka yi yarjejeniya bisa sharɗan dai da malamai suka ambata wa haddasani malikun anil ala ibn abdurrahman an abihi an jaddihi anna usman ibn affana adahu malan qiradan ya'malu fihi ala anna ar-ribha bainahuma Maliki ya rawato daga Alawudan Abdurrahman eh, daga babansa daga kakansa Yakubu Almadani wannan asarin shahararre ne sosai malamai suna ambata shi eh, wato Yakubu Almadani wani ta, tabi'i ne babba cikin tabi'ai cewa Usman dan Affan a dahu malan ya bashi wata dukiya ya bashi jari kiradan a matsayin kirada wato ya juya domin neman riba ya amalu fihim wanda zai aiki da wannan dukiya ala annar ribha bainahum a bisa cewa riba tana tsakaninsu za su raba riba a tsakaninsu to wani abu ne tabbatacce sahabbai sun yi wannan ibnu qudama rahimahullah a cikin almuguni babban littafin nan asharul kabir ya ambata cewa kirada abu ne da sahabbai radiyallahu anhum suka yi tifaki akan halaccin gudanar da shi kuma kamar da malamai suke cewa ɗaya ce daga hanyoyi na abin da ake kira al-iktisadul islami hanyoyin tattalin arziki na musulunci kasan addinin musulunci tunda addini na fitra addini ne da ya dace da rayuwa ingantacciya to ya kula da janibin rayuwa matuƙa yadda za a tattali dukiya a sammara ta a inganta ta saboda muhimmancinta ƙur'ani ya yi ishara ya zuwa ga wani walatotu su faha a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama kada ku barwa ko ku miƙawa masu ƙarancin hankali dukiyoyinku ko da nasu ne aka ce dukiyoyinku saboda amfanin dukiya baya takaita akan mai ita kadai musamman idan ana bin tsarin musulunci to, to, to ita dukiya muhimmin abu ne a rayuwar mutum da addininsa to sai musulunci ya sauƙaƙa ko kuma ya tsara hanyoyin da masu ƙaramin ƙarfi ko kuma talakawa ma za su samu sauƙi wajen yadda rayuwar tasu za ta gudana ko ba ka da jarin kanka to za ka iya kasuwanci ta fuskar madaraba ko kuma ko ba ka da gona ba ka da bishiyoyin da za ka rena to za ka iya yin wannan aiki ta fuskar abin da ake kira almusaka ko e, wani ya hannanta maka ya baka gonarsa bayan ya shuka ta bayan ya yi dashinta ya baka damar kula da ita da bayi da ainihin kulawa da aikin cikinta har amfani ya nuna ko ‘ya'yan itacen ne ko amfanin gona haka akan wani mikadari da za a raba shigen dai yadda ake raba abin da aka samu na riba a kirada shi kuma a musaka shi ma a yi haka kaga idan akwai amana kirada za ta ɗauke a wani nauyin sai zama an rage zaman mutane babu abin yi kamar yadda musaka za ta jawo haka kamar yadda akwai abin da ake kira musharaka ko mazara'a wani ya ba wani gona ko kuma mutane su haɗu su noma gona ko gonaki don su raba amfani kamar da dai za su haɗa jarukansu kaɗan-kaɗan-kaɗan suna masu yawa har su haɗa wani jari mai ƙarfi su yi kamfani ko su yi wata harka don su samu ribar da inda ba don haɗa wannan ba to ba za a iya samun gudanar wannan kasuwancin babbalanta na a samu ribar to akwai ire-iren wannan abin da ake kira al-iktisadul islami tsarin tattalin arziki na musulunci wanda kuma tuntuni malamai da suka yi magana a wato kutubul amwal sun yi magana akan wannan to amma dai ƙashin bayan wannan duka shine a ce akwai amana akwai adalci akwai tsoron Allah irin wannan zamuna namu kaga yadda abubuwa suke gudana son zuciya da rashin adalci da rashin amana ya saka galibin mu'amaloli a tsakanin juna na dukiya sun gagara ko kuma sun wuyata amma dai asalin manufar musulunci shine magance zama sasakai ba tare da ainihin yin wani abu domin yaƙi da talauci ba sai zama madadin a yi abin da ya dace sai kuma rashin gaskiya sace-sace abubuwa na laifuffuka da yawa suka maye wanda inda wancan nan ake yi da an samu albarkar rayuwa an ci halali sannan kuma an yi taimakekeniya an samu buɗi na daga Allah subhanahu wata'ala kuma da yawa masu dukiya inda da akwai wannan yanayin za su taimaka da yawa Allah ya ba mutane dukiya da yawa amma galibi da yawa sai sun fara gwada mutane sai su tarar da akasi da yawa da yawa daga makusanta da na nesa duka haka nan Allah shirye da mu to saboda haka dai sahabbai sun yi wannan kaga nan sai na Umar Usman radiyallahu anhu ya gudanar da wannan mu'amala ta kirada tsakaninsa da Yaqub al-Madani Allah ya rida su duka saboda haka kirada abu ne tabbatacce babu ma yajuzu fil qirad wani babi kuma abin da yake halatta a gudanar da shi a cikin yanayi na kirada gudanar da kasuwancin kirada qala malikun Imam Malik ya ce, Wajihul ƙiradil ma'arufi aljais, e, ma'anar, ma'anar ƙirada sananniya kuma da ta halatta, e, abinda ake nufi da wannan, wajihun yana nufin ma'ana ko manufa, e, abinda ake nufi da ƙirad sananne kuma wanda ke ya halatta, an yi akuzar rajulul malamin sahibihi, mutum ya karɓi dukiya daga ɗan uwansa. E, dan uwansa ala an ya amala akan cewa ya je ya yi aiki fihi da dukiyar ya juya ta kenan ya gudanar da kasuwanci amma fa wala da mana alai ba za a dora masa asara ba cewa idan Allah ya kaddara faduwa ko kuma wata asara kamar sata da sauran hanyoyin da duk Allah ta'ala ya kawo wani abu na daga ikonsa na jarrabawa to ba za a ɗora ma wanda aka bai wa jarin ya juya ba ainihin ɗaukar asara e hasara ta wanda ya ba da dukiya ne dama haka tsarin shari'a yake dangane da madaraba ko kiraga akwai wani malami a jami'ar bayero ta kano shekarun baya da ɗan jimawa haka ya yi wani rubutu akan wannan ɓangaren sai yake cewa ai bankuna ma abin da suke yi wato tahir doktor tahir mai gari to yake cewa ai mu'amala da bankuna ma suke yi mudaraba ce kama dai wannan din ya zama kuskure saboda ai bankuna su in ka karbi kudin su akan cewa za ka yi kasuwanci to su tsarin su shine kawai yanki akwai abin da za ka dawo musu da shi ba tare da riba ta samu ko sai riba ta samu ko ba ta samu matukar dai ka karba kawai to dole ne za ka mayar da wannan kuɗi tare da wannan adadi ko kuma nisba wato da suka dora haka ne ko yawa kuma idan ka yi hasara masu wannan ba za ta shafe su ba kai da ka sa hannu kai amince da yarjejeniya akan karɓar wannan dukiya da mai da ita yawa kuma me ya faru to su dai dukiyarsu suka sani haka ne ko to kaga mu'amalar banki ta bambanta da mu'amalar mudaraba ko kusa ma ba su zo ɗaya ba shi a tsari na mudaraba ta musulunci farko dai tukuna ba a raba riba sai uwar kuɗi ta dawo ribar da aka samu koyaya take to sai a raba gwargwadon yadda aka yi yarjejeniya in kuma ba a samu riba ba to shi mai aiki sai ya yi haƙuri yawa kamar yadda shi ma mai dukiya zai haƙuri in ma asara ce ta auku ba riba ba mai dukiya sai ya yi haƙuri kan wannan saboda haka ba maganar wato biya babu ɗaukar asara sai dai in wanda wato aka ba shi dukiya an ƙayyade masa wato sana'ar da za a yi da wannan an yarjejeniya kan cewa kada a yi kasuwanci in ba wannan ɗin ba ko kuma an ayyana cewa to ni dai na kada sai dabbobi misali ko tsuntsaye ko kayan misali ɗanyun abubuwa da sauransu to yi mutum ya saba ya je ya yi abin da ya yi to an samu asara malamai sun ce wannan akwai tafriɗi to wannan in mai dukiya bai haƙuri ba yana da damar ya nemi haƙƙi saman ba haka ba inda yana ya lazamci abin da aka yarjejeniya a kai ko kuma an ba shi dama ta cewa ya duk kasuwancin da yake tsammanin akwai fita kuma ya kasuwancin duk da ya yi ɗin bisa nasiha yawa Allah ne dai kawai ya kawo wani kuskure yawa ko wani akasi to wannan babu komi a kansu ya ce wa nafaƙatul amili kuma ɗawainiyar shi mai aiki wato wanda ke juya dukiyar filmali a ɗawainiyar dukiyar fi safarihi a tafiyar da zai yi daga wani gari zuwa wani min ɗamihi kama daga abincinsa waki zuwati da tufarsa in yana da buƙatar sake tufa musan zamanin da ba a tara tufafi da yawa galibi mutum sai ga daga shi sai tufar jikinsa zai to sai an aka samu akasi tufa ta tsage ko wani abu to sai mutum ya buƙaci sayan wata to irin wannan ba wai kawai mutum ya ga wani yadi ko kuma ya ga wata tufa ta burge shi ce bari ya sa kuɗi ya saya ba wa ma yuslihu da kuma abin da zai wato gyara lamarinsa yawwa abin da dai ya zama ya kama bil ma'ruf bisa abin da aka sani ya kamata kullum aka ce ma'ruf to shi ne abin da ba a ƙayyade shi ba saboda ƙayyadewa tana da matsala aka ce kaza yanzu misali kamar ciyar da iyali abin da sa mai shari'a bai ce dole ne mutum ya dinga baiwa matarsa muddin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma sa'i kullum ba to akwai yanayin da muddin ba zai isa ba ko kuma sa'in zai zama yayi yawa ko saboda tsada to saboda haka dai a bar abin kawai yanda yanayi ya zo adalcin yanayin da kuma yanayin yanda Allah ya kawo shi wajen sauƙi ko tsanani to ka a bar shi haka to haka shi ma ɗin wanda ke juya dukiyar kirada to abin da ya kamata ya yi na adalci wanda duk wanda ya ji ko ya gani ya san bai so kansa ba bai kuma barnar dukiya ba to abincinsa da tufafinsa da abin da ya kamata ya yi bi kadarin mali gwargwadon yawan dukiyar kaga in dukiyar tana da yawa za ta iya jure ɗaukar abu mai ɗan dama ko ba haka ba in ko ba ta da yawa to kaga sai a dubi ƙarfin dukiyar ƙarfin jarin wannan ma kuma iza shahasa fil mali idan ya bar gari ya bar ƙasa wato yayi wata tafiya daban shahus yana nufin fita yawa shahasa bi ma'ana kharaja ba wai a gari yake ba idza kana almalu yahmilu zalika idan dukiya za ta dauki wannan dawainiyar fa in kana muqiman fi ahlihi idan mazauni ne a iyalansa mana a gari zai kasuwancin fala nafaqata lahu min almali to ba zai ware wata dawainiya tasa daban ta ciyarwa ba daga dukiya wala kiswata kuma babu tufafi sai ya takaita kawai akan abin da zai samu na kasan ribarsa kawai yawwa in ma bashi zai ci to sai dai ya ce yayin da aka ware rabonsa ya bayyana to sai ya biya amma ya yi ɗawainiya ko ya ci daga wannan dukiya to wannan sai in tafiya ya yi in ya yi tafiya to yana damar ya kama ɗakin kwana in akwai buƙatar haka yawa in ya daɗe rabonsa da gida har ya buƙaci lallai sake wata tufa zai iya yin haka abinci zai ci abinci daidai misali ba mai tsada har can ba kuma ba za a ce wulakantacce wanda zai zama masa da kunci ba gwargwadon yadda dukiya ta haka 'yan sauran bukatu da zai yi haka kaman kudaden mota ko dako da sauransu qala malikun imam malik ya ce wala ba sa bi an yu'ina al mutaqaridani kullu wahidin minhuma sahibahu ala wajhi al ma'rufi iza sahha zalika minhuma Imam Malik yace babu laifi wato da a ce mutane biyu da suka yarjejeniyar mu'amala ta kirada eh to kowanne ɗaya a cikin su ya taimaki ɗayan ya taimaki ɗan uwansa ta fiskar kyautatawa kuran yawa wato bayan abin da suka sharɗanta na yarjejeniya misali shi kuɗi kawai zai bayar misali shi ne yarjejeniyar farko shi mai kuɗi yawa shi kuma wancan ya yi aiki amma bayan an yi wannan yarjejeniyar shi mai kuɗin har ila yau sai ya ga yana da faraga yana da faraga da zai iya taimakawa mai aikin da wasu abubuwa na ɗawainiyar aikin ba tare da kuma an canja matsaya a wancan yarjejeniyar da aka yi ba to wannan babu laifi babu laifi kowanne ya yi wa ɗan uwansa abin da zai ji daɗi a kai yawa ba tare da wato wani tsanani ba shi ne ma na wala ba su bayan inal mota ƙare da ne babu laifi masu kirada a tsakaninsu kowane ɗaya a cikinsu ya taimaki ɗan uwansa alawajin marufi amma bisa kyautatawa ba wai bisa sharaɗi ba za su hazalika minhuma idan wannan ya inganta a tsakaninsu bai saba ƙa'ida ba bai saba shari'a ba bai kawo wani kunci ba ko karya yarjejeniya aka kamar yadda aka yi bayani wanda ya ci bashi a wurin wani a wajen biya sai ƙarawa wanda ya bashi wani abu don kyautatawa kurin bai zama riba ba ya zama husnul qada kyawun biya kamar yadda shi wanda za a biya shi kuma idan ya ce ya fewa mutumin rabin kuɗin ko wani ɓangare daga ciki ko duka ma ili wajihin ba don komai ba kawai don dai taimakawa kaga duka abu ne mai kyau to haka nan a wannan mu'amalar mu inda mai kuɗin zai zo ya ce ya rage wa shi mai aikin ma yawan abin da zai dawo ya ƙara ragewa abin nan ya ƙara masa wato riba shi na saifi yawa malamai sun ce babu laifi ma idan ya zama shi mai kudi ya ce shi kawai abin da yake so a dawo masa da a kula masa da jarin da ya kawai shi mai aiki ya amfana da ribar ga baki daya kaga a wannan hali sai ya zama tamkar yayi sadaka ne da ihsani da birri ga mai aikin shi yanzu kawai dai jarin ya gudana sai zama ribar da ake samun kamar wani sadakatun jariya ne a tattare da shi amfani ne zai shi dan uwansa zai dinga samu a jikin dukiya sama da din aje a jibge ta kawai kaga shi kuma wannan an taimake shi bai zauna haka ba gashi ma da jarin kudin dan uwansa amma la Allah har ya gina jarin kansa ma to kaga ladan da shi zai samu ya ishe shi riba ko ba haka ba ko kuma shi mai aikin zai iya yarda cewa ya gudanar da aikin riba gaba ɗaya tana hannun mai kuɗi idan irin masu tsanani ne haka shi kuma baya son zama haka baya da hanyar ma da zai ci ko da abinci misali sai ga ya yadda ya gudanar da kasuwancin uwar kuɗin da riba duka na mai kuɗin ne shi dai kawai yadda ya shagaltar da kansa ya daina zaman baza kuma yana samun abinci yana kai kawo wannan ya ishe shi in yadda da wannan ba laifi ba ne sai dai ba a so shi mai dukiya ya yi haka ba e domin ya nuna tsauri da takateri da yawa duk ala kulli halin dai abinda ake magana shi ne duk wani abu da aka yi shi bisa amincewa juna da sahalewa juna a tsakani to babu laifi matuƙar ba zai taɓa sharaɗin da aka yi da farko ba ƙala malikun imam malik ya faɗa wala ba sa bi an yashtari rabbul mali mimman ƙara da hu ba da ma yashtari mina silai babu laifi a ce mai dukiya wanda ya bada jarin ya sayi wani abu a wurin wanda ya baiwa jari na kirada ka bashi jari yana gudanar da kirada to babu laifi ka sayi wani abu a gurinsa kamar yadda kowa zai saya daga kudinka ne aka sayi kayan ake gudanar da kasuwanci amma ai yanzu sai zama kamar ba kayanka bane kaya ne da dan uwanka yake juyawa to kai ma sai ka sa kudinka ka saya ka bada kudi shikenan ai kamar da kowa zai saya idza kana zalika sayyan ala ghairi shartin in dai wannan cinikin za a yi shi lafiyayyen ciniki ingantacce ba wani sharadi cewa to tunda ka san ni na baka jari ko to dole ne a dan mun rage a to kaga wannan ya zama wani abu kuma na istiglal ko yawa an ci da gumin mutum kaga ta nan shi ta dabara ta wayo ya ci wata riba ta kasuwancin tun ba a zo an tantance an abin nan lissafi ba to wannan shine ba a yadda ba amma ya sa kudinsa ya saya kamar yadda kowa zai saya ba rage ba ƙari wannan babu komai ai babu laifi qala malikun yawa malik ya ce fiman ya fada fiman da fa'ila rajulin wa ila gulamin lahu malan qiradan ya malani fihi jami'an mutum ya baiwa wani mutum sannan ya baiwa bawan sama bawansa shine gulamin lahu malan dukiya kiradan a matsayin kirada jari ya malani fihi jami'an wanda za su yi aiki a hade wani mutum daban da bawansa sai ya hada su ya ba su dukiyar kirada su gudanar in an sun yi kasuwanci a raba riba a basu wancan da nasa shi ma bawan nasa a bashi kasonsa yace inna zalika jaizun la basa bi yace wannan ma ba ya halatta babu laifi domin ai mutun yana iya baiwa bawan sa dama yaje ya kasuwanci ya mallaki dukiya ana iya yin haka ana samun a wancan zamanin a ce bawa ne amma yana mallakar dukiya har yana mallakar bayi da kudin sa shi ma kwarai da gaske ya mai shi ya masa izini yana juya dukiya ya sayi dabbobi ya sayi har ya sayi bayi ma to an aka je sayan ba ba za a ce waye mai sayan in ba wani ba za a sayan masa ba a kudinka da kudinka kan ai za ka iya sayan komai ruwa to saboda haka in dai mutum ya sahale wa bawansa zai iya yi yawa li'annar ribha malu li gulami domin ribar ai dukiya ce ta bawan nasa yawa la yakunu ribhu li sayyidi ribar ba za ta kasance ta sayyidin ba ta shugaban ba ballanta na a ce wayo yayi ko ba haka ba yawa hata yanta zai ahu minhu sai dai in ran da yace ya karbe ta daga hannun shi bawan to shine take zama tasa amma wato yanda shi wancan zai karbi nasa bangaren mallakarsa to haka bawan shi ma sai ya karba kuma yana nan duk da cewa suna cewa al'abdu yamliku milkan muzalzalan shi bawa yana mallaka amma mallaka mai raurawa saboda shi ɗa in ba bisa wani dalili ba ba wanda isa ya karbe masa wani abu nasa yawa ko ba amma shi bawa mai shi idan ya ce da shi to ka je ka kawo min kaza din nan naka to ba ya da ja e, dole ya kawo masa shi e, saboda yana mallakarsa yana iya kuma neman dukiyar da ya mallaka amma dai matsayar bai yi hakan ba to shi mai shi bawan dukiyarsa ce saboda haka in an yi kiradar ma to babu laifi sai a bashi nasa rabu wa huwa bi manzilatin ghairihi min kasbihi yawa saboda haka yana da matsayi irin na wani sa a tattalin nasa saboda haka in mai dukiya ya hada bawansa da wani daban suka yi ko da yake anan maganar da yake yi mutum ya haɗa wani mutum ne daban da bawan mutumin yawa shine maganar yawa yadda magana take mutum ne ya ba da wato kirada ɗin ga wani mutum wani mutum ɗin shi kuma da kuma bawansa ina fata mun gane shi mutumin mutanen su biyu duka a ɓangare ɗaya suke yawa shi mutumin zai yi aiki bawansa ma zai yi aiki to ba za a ce to ah to ai ribar bawansa ma ribarsa ce ba ko saboda haka shi mai kuɗi kenan ya zama kamar ainihin an ɗarauna da janibinsa shi wancan zai yi aiki a bashi kasonsa bawansa ma kuma zai yi aiki a bashi kasonsa to ai kason bawansa tamakar kasonsa ne sai ya zama shi kashi biyu ne da shi to shi ne ma malikin ce a ba laifi kana da kuɗinka za ka iya ba mutum jarin da shi da kuma bawansa su yi aiki yawa to sai a raba yadda dai aka yarjejeniya mai shi yana da nasa kason bawan sama yana da nasa kason ba za a yi lissafin kason bawan mutumin ba a cewa rabonsa ba ne ba saboda shi bawan matukar mai shi bai ce kawo dukiyar nan ba wato mallakarsa ce shi ne abin da yake nufi bawan ba na mai dukiya ba ne a'a na mai wato na mai aiki ɗaya mai aikin ne yawa saboda haka shi mai dukiya ɓangarensa daban ɓangaren masu aiki kuma mutum ne da bawansa to yace ba laifi a yi hakan kowa sai a yi lissafin kasonsa mai kuɗi kasonsa shi wannan ɗa kasonsa bawan ma kasonsa duk a yi yarjejeniya ba laifi in mutum ya ga ya amince a yi hakan babu laifi kason bawan ba zai zama daidai da wato a ce mallakar mai mallakarsa ne ba saboda haka shi ma yana mallakar abin kansa matuƙar dai ba a ainihin tuɓe mallaka daga hannunsa ba. Ƙala malikun, a, mun gama wannan kenan ko? E, to shi ne dai maganar, yawwa, babu laifi a in an yi wannan tsarin. Babu ma la ya juzo filkirar, babin abin da ba zai inganta ba, ko ba zai halatta ba a shanin kirada. Ƙala malikun, Imam Malik ya ce, ya ce, In kana li rajulin ala rajulin dainun, fasa'alahu an yukirrahu indahu, kiradan. Wai idan, iza kana li rajulin ala rajulin dainun, idan akwai bashi, bashin wani akan wani, wani yana bin wani bashi, fasa'alahu an yukirrahu indahu, to sai wanda ake bin nasa, sai ya tambayi mai binsa, akan ya bar masa kuɗin a hannunsa. amma yanzu a canja wa kuɗin suna, yanzu ba kuɗin bashi ba ne kuɗin kirada ne. Yawwa, ya ce, "Ato, yanzu kuɗin nan da zan biya ka shi a bar shi a hannuna kawai ba sai na biya ka ba yanzu a ɗora kawai ya zama kirada." Inna zalika yukurau, ya ce, "Wannan ba a so, hatta ya ƙabe da malam." In hakan ake so ya zama hani bai shiga ba abin ki bai shiga ba ya bari sai ya kawo kuɗin yawa in ya kawo masa shi ya shiga hannunsa to ba an kawo ƙarshen matsalar bashi ba to shi kenan sun ma yi ƙari da hu badu auyi musu daga nan ya ga dama ya bashi kirada su gwada kasuwanci a tsakaninsu bisa tsarin kirada auyum suka ko kuma ya rike kayansa ya ce kai ni tunda kuɗi na ya dawo gaskiya bana da ra'ayi kai haƙuri kawai wa inna ma zalika wato yace abin da yasa aka karhanta wannan ya zama bai kamata ba makhafata an yakuna a asara bi malihi kar ya zama ya ji tsoron wato saboda tsoron kada ya zama ya kasa biyan bashin ne ya yi isari ko yanzu baya da kuɗin biyan ne ya sa ya kawo wannan dabarar baya da ikon ba zai iya biyan bashin ba a ce aka yi inda ya dawo da kuɗin kuɗin ya zo hannu to kaga mai shi zai iya mayan masa ya ce to shikenan tun da ka nemi wannan mu'amala na amince gashi je ka ka gudanar da kuɗin a tsari na kirada ba komai to amma abin da yasa aka ce in bai riga ya ɗauko kuɗin ya bashi ba ba a so saboda ai tayyo kasa biya yi ko kuma ya ga ba zai iya biya ba ne to shi ne fa huwa yuridu an yu'akkira zalika yana son ya jinkirtar da wannan ka san wanda ake bin sa kullun ana sanin to nan dai da lokaci kaza Allah zai yi wani maiwa za a samu waraka to yana tsammanin zai samu wata warakar ko ba kasuwancin aka gudanar ba tunda dai babu kan yazo da me za a gudanar da kasuwancin tunda ba a da ruwan kuɗin za a ɗauko a biya ya so a ɗauka a mayar to kaga kenan cewa da aka yi za a je cewa da zai je ya yi kirada a basu ku a matsayin kirada ai faɗa ne kawai da baki ko ba haka ba yawwa saboda haka fa huwa yuridu an yu'akkira zalika yana son kawai a jinkirtar da bashin yawwa ala an yazidahu fi akan ya ƙara masa wani abu an ɗau lokaci zuwa lokaci ba kasuwancin aka yi ba amma tunda an yi ƙaryar za a yi kasuwancin wadara ba sa ce to in kuɗi ya samu wata damar ta samu sai a ce to ga uwar kuɗi ta dawo ƙarin da aka yi kuma sai a kawo shi a ce to gashi ga ma ƙarin da aka yi in ya so a gutsuri wani ba dawo masa da shi kaga yayi dabara kaman asiri ya rubuta nan to ba a so kaga zai bayu zuwa ga riba kenan ko yawwa ya zama riban nasi'a kenan kaman kamar ya ce masa ne a fakaice kyale min kuɗin nan yanzu ba ka yaje min ba zan biya ka yanzu ba amma dai ƙarin da za a yi na lokaci zan ƙara maka wani abu ai kaga wannan shine riba na siya to kaga haramun to saboda kar ta kai ga haka din shine shi yasa aka hana wannan gaskiya ne a bayyane yake qala malikun fi rajulin da fa ila rajulin malan kirada ma malik ya faɗa game da wani mutum wanda ya mika wa wani mutum wata dukiya a matsayin kirada fahalaka ba'dahu qabla an yi amala fi to bayan ya karbi kudin sai wani bangaren dukiyar ya salwanta kafin yayi aikin kafin a juya kudin ai kasuwancin a gari ba ta samu ko bata samu ba sai yayi asara wani abu ya salwanta summa amila fihi fara biha to da raguwar kuɗin kuma sai ya je ya juya ya aiki kuma sai Allah ya ba da riba to fa'arada an yaji ala ra'asal mali baqiyatal mali allazi baqiyatal mali to sai mai aikin yake son ya sanya ai uwar kuɗin yanzu uwar kuɗin yanzu da take mallakar asalin mai kuɗi shine baqiyatal mali sauran dukiyar da ta rage ne ba da allazi halaka minhu e bayan abin nan da ya salwanta a wurinsa kabla an yi amala fi kafin ya soma aiki wato yanzu madadin da misali a ce an bashi miliyan guda akan zai je ya juya to kafin ya fara to sai aka yi hasara dubu ɗari biyu ko uku misali ta dawo ɗari takwas ko ɗari bakwai to sai ya juya kuɗin bayan nan sai aka samu riba aka cike kuɗi suka dawo miliyan kuma wani abu ya ɗan ƙaru. Tama shi mai aiki a tunaninsa yanzu ai jarin 800 ne ko 700 yawa. Ya manta cewa sanda aka ba shi kuɗin miliyan guda ce tip-tip. Kaga idan za a yi adalcin abin sa a ce to, ribar yanzu ta samu a cike wancan gefen tukuna in akwai abin da ya ƙaru sai a kasafta. Amma shi janibinsa zai duba duk da cewa kuɗin ya salwanta bayan ya karɓa kafin ya fara juyawa amma shi yanzu abin da yake tunanin kar a yi la'akari da abin da ya salwanta to shi ne abin da yake faɗa ƙala malikun malik ya ce la yubbalu qawluhu ba za a karbi maganarsa ba wannan wa yujbaru ra'sul mali min ribihi yawa sai a cike gibin uwar kuɗin daga wannan ribar da ya samu kawai kenan kamar da muka ce ribar da aka samu sai a zo a cike wannan 200 ko 300 yawa sun ma yakta simani ma bakiya sannan sai su raba abin da ya saura ba da rasil mali bayan uwar kuɗin ta tsira ta cika ala shar'ihi ma min alqirat akan sharadin su na qirada yanzu misali 800 suka dawo sai samu riba 300 kaga an samu miliyan 1 da 100 to tunda miliyan 1 ta dawo shikenan ɗari ɗayan za a yi lissafi yanzu in rabi rabi ne sai ya ɗau hamsin ya yafa mai kuɗi hamsin sai a ci gaba kuma yawwa ƙala malikun imam malik ya ce la yazruhul kiradu illa fil aini min az-zahabi aw al-warik kirada ba ta inganta yawwa ba ta inganta ta zama ta yi daidai sai dai a ba ta tsabar kuɗi yawwa zinari ko azurfa wanda su ne kuɗaɗe a da ko kuma koma wani irin kuɗi daga baya har zuwa yau kuɗin takarda ko duk wani abu dai da ake ta'amuli da shi a matsayin kuɗi. Wala ya kono fi shay'in min al'urun, ba za a saka jari na kirada ba da wasu abubuwa na kadarori wa sila'i da ainihin kadarori ɗin da kayayyaki su ne urun jamu ardin, sila kadarori, yawa. Ma'ana, mutum zai ba jarin kirada to za a ba da tsabar kuɗi ne farko ruwan kuɗin za a bayar yawa amma mutum ba zai ce ga wa'annan awaki ga wa'annan dabbobi shanu ga wa'annan buhanan hatsi ga filin nan yawa ka sai da shi ka saka jarin kirada a to ai wannan sai zama an sa ka wakilci na sai da kaya ne ko ba haka ba amma da kai kamar dillali ne to yanzu sayarwar ita kanta ya kamata a yi lissafin menene haƙinka a ciki ko ba haka ba to in ka sayar sai a dawo da kudin a ce to a sallame ka a sai da wannan kaya da aka saka ka in buhanin hatsi aka baka aka ce ka sai da su ka saka kudin a jari yawa to in ka sai sai ka dawo abinda shari'a take so sai ka dawo da kudin ka ce ka sai da su kaza yawa to sai a sallame ka yawwa daga ainihin wannan ciniki da aka yi sayarwa da kai a baka ladan sayarwa daga nan kuma sai a saka jarin an san nawa in ma ka yafe misali ka ce ba ba sai ka karbi ladan sayarwar ba to a dai kawo kuɗin bayan an sai da kayan a lissafa kuɗin kaza ne yawwa to shikenan sai a saka jarin a haka amma ba za a saka a ce jarin asalin jarin kasuwancin na fa buhu goma ne aka ba mutumin amma ka ga da ju'a kuɗi buhu goma sai a sai da su su dawo tsabar kuɗi shine abin da yake faɗa askari ma yayi irin wannan magana yace har in hakan ta au kuma wai kunu in nazala ajiran alal bai'i in irin wannan ta au kuma to sai ya zama yawa mai aikin jinga kaman wanda aka bashi wakilcin sayarwa ko dillanci za a bashi ladan sayarwa sannan kuma daga nan sai a wato gina kiradar daga ainihin akai a ci gaba akai daga wa min albuyu ma yajuzu daga cikin cinikayya akwai abin da yakan halatta yawa daga cikin cinikan da cinikayya da basu inganta ba akwai abin da yajuz ake zartar da shi a ce wato iza ta fawata idan ya afata amurhu idan al'amarinsa ya riga ya kubce ya yi nesa a ce eh to inda abin yana kusa to sai a dawo da shi amma baya kusa to sai dai a bar shi kawai a yi gyaran da ya kamata don misali wanda ya sayar da kayan wani yawa shi mai sayan ko bai sani ba yawa kuma abu har ya tafi misali wanda ya saya har ya sayar ma wani kaya ya tafi to kaga ba yadda za a dawo da shi kuma misali kamar dabba ce an riga an yanka kaga ba yadda za a yi ƙarshe sai dai a dawo a yi maganar ƙimar yadda za a biya mai asalin kaya yauwa yauwa wato wai shine idza tafawata amru wa tafahasha wato raddu idan ya zama lamarinsa ya riga ya kubce yanzu kuma in aka ce a dawo da shi abu zai ɓaci zai zama hasara mai yawa misali eh to irin wannan sai a kyale yawa sai a zartar da cinikin a bisa kima ta gaskiya ta abin da aka yi cinikin yawa fa'ambar riba amma idan mu'amala ce ta riba aka riga aka yarjejeniya a kanta to fa inna la yakunu fihi illa radd abada to shi kan ba da za a yi a ce to ai tunda an riga an kulla yarjejeniyar kuma abu ya dade kuma abubuwa sun takude da yawa to kawai a hakura mu'amala ta tafi a haka da riba ce ba ba dama wala yajuzu minhu qalilun wala kasirun kadan ko da yawa ba zai halatta ba wala yajuzu fihi ma yajuzu fi ghairihi ba zai halatta azartar saboda kubcewar damar mayarwa ɗin ko kuma kasancewa an ce a mayar da kaya za a iya samun hasara ko wata damuwa to wannan ba zai halatta ba idan abin ya shafi riba saboda muninta saboda haramcinta mai tsanani da anna Allah tabaraka wa ta'ala qala fi kitabi domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin littafin sa mai tsarki wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum idan kun tuba kun janye daga mu'amalar riba to abinda kuke da shi kawai shine asalin kudaden ku yawa la taslimuna wala tuzlamun ba za ku yi zalunci ba wajen neman a ƙara muku wala tuzlamuna kuma ba za a zalunce ku ba a rage muku asalin wato uwar kuɗin ku a biya ku uwar kuɗin ku kuma kada ku nemi ƙari komai dadewa kuma komai ninninkuwar dukiyar yawa ba za a ce a to tunda an yi sakaci eh shekara da shekaru ana rike da kuɗin kuma kuɗin ya hauhawa ai sai ya haƙuri ya biya ko ma a rage dai a ba da wani kaso a Allah ya riga ya hana saboda haka dole a fasa a mayar da asalin uwar kuɗin kawai abin da ya shafi ribar kuma a zabge amma shi ma kuma ba za a rage masa asalin kuɗinsa ba baya daga cikin abin da za a ce tunda ya riga ya kana an daɗe to sai a kau da kai a barinsa ba moninsa ya wuce haka to nan za mu kwana insha Allah Allah ya